إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أها أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masjidus siddiq a wannan unguwa ta zarya a yau muna ranar lahadi wanda ya daidai ga 22 ga watan jimadal ula hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 24 ga watan 11 miladiyar isa alaihi salam a shekara ta 2024 za mu tashi a cikin littafinmu al'usulu thalasa wanda malam muhammad bin abdulwahab ya wallafa yarda allah ta ƙara tabbata a gare shi wannan idan ban manta ba shine darasinmu na goma sha shida za mu tashi inda malam yake cewa wa anwa'ul ibadati kalolin ibada allati amara Allahu biha wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da ita mithlul islam yace kaman musulunci shine miƙa wuya wal imanu da imani wal ihsanu da kyautatawa wa minhu mala yace daga cikin shi kuma akwai addu'a'u shine roƙo wal khawfu da tsoro war raja'u da fata wat tawakkul da dogaro war raghbatu da kwadayi war rahbatu da tsoro wal khushu'u da tsoro walkhashiya da tsoron Allah da alkhushu'u da alkhashiya da arrahbatu da alkhawf duk suna ɗaukan ma'ana guda wal inabatu da tuba wal isti'ana malace da neman taimako wal isti'azatu da neman tsari wal istighathatu da neman agaji wal dhabhu wadhabhu da yanka wannudru mala yace da ne da bakance wa ghairu dhalika mala yace da wa'annan da wasu abubuwan ba wanda bamu zana ba min al-ibadati na daga ibada allati amara Allahu biha wadda Allah ya umarci kulli halillah dukkan ta na Allah ne mala yace wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin mu shine fadar Allah madaukakin sarki wa annal masajida lillah lalle masallatayya na Allah ne wala tad'u ma Allahi ahadan kada ku kira wani tare da Allah a cikin wa'annan masallatan faman sarafa minha shay'an li ghairillah malace duk mutumin da ya canza daya daga cikin wa'annan abubuwan na ibada wanda malam ya zana yace fa huwa mushrikun kafirun duk mutumin da ya canza daya daga cikin wa'annan abubuwan yamma wani su wanda ba Allah ba malace fa huwa mushrikun wannan mutumin mushriki ne kafirun wannan mutumin kafiri ne Allah ya tsare mu malace wa dalilu qauluhu ta'ala dalili shine fadar Allah madaukakin sarki wa man yad'u ma Allah ilahan akhar duk wanda ya kira tare da Allah wani abun bauta na daban la burhana lahu bihi ba ya da wata husha wadda za ta iya kare shi akan cewa ya hada Allah tare da wani a wajen bauta Allah ce fa inna ma hisabuhu inda rabbihi lalle ka sakamakon wannan mutumin yana wajen ubangijin shi innahu lalle shi la yuflihul kafirun lalle kafirai ba za su rabauta ba a nan da malam ya ɗauko bayani yake cewa anwa'ul ibadati idan ba mutuna batun harkon littafi malam yana ta hannunka mai sanda yana ta bayanin cewa Allah Ubangiji shi kaɗai ne ya kamata a bauta ma shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani abin bauta ba idan bu manta ba duk bayanin da malam ya yi baya yana ta mu hannu ne mai sanda cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne ya kamata a bauta ma ba don komi ba saboda shi ya halicce mu shi yake arzita mu shi ya hore mana duk wasu abubuwa da muke amfani da su tun daga sama daga ƙasa da abubuwan da ke cikinta idan bu manta ba a can baya sai malam ya ce maka alkhaliqu li hadhihi ashiya allan da ya halicci wa'annan abubuwan wa'anda ake amfani da su da wa'anda ma muke gani wanda ba mu amfani da su yace huwal mustahiqqu lil ibadati Allah shine ya cancanta a bauta mishi to anan kamar mun tambayi malam malam kana ta magana kan al'ibada to yaya ne ibadan nan take yaya ne za mu yin ta shi ne malam yake ce maka wa anwa'ul ibadati kashe-kashen ibadu al'ibada idan aka ce al'ibada a yare na larabci ana nufin da shi kaskantar da kai larabawa idan suka ce al'ibada abinda suke nihi da shi suna nihi da shi kaskantar da kai ga wani mutum ko ubangida ne ko wani mutum dai wanda kamar lokacin laraba akwai bayu to shi yasa suke ce ma ita ibada abu ne na kaskantar da kai saboda bayar da za a yi bawa ya daga kai ko ya daga wata magana marar nuna ladabi ga ubangidan shi haka laraba suna ce ma hanyar da mutane za su bi su tattaka har sawun mutane su hito ita ma laraba suna ce mushi dariqul mu'abbad ai hanyar da mutane sun bi ta sun tattake hayyar kai sawunsu ya huto bisa wannan hanyar haka a lokacin da garke na shanu ko garke na raƙuma zai buri ya wuce idan ka zo wurin za ka ga cewa sayu sun mamaye wurin to wannan ma laraba suna ce mushi ɗariƙon mu'abbad ba don komi ba saboda wannan dabbobin da suka wuce sun bautar da wajen hayya kai ya hiddo sayansu a nan ne wani mawaƙi yake cewa ƙarafata ibn al-abd yake cewa tubari itaqan najiyatun wa atba'at wazifan wazifan fawqa maurin mu'abbadi a shahin nan da yake cewa maurin mu'abbadi yana ba mu labari ne ta inda taguwar shi take bi tana wucewa ta ɗauki wata hanya hanyar da mu'abbad wadda kusan ita ce raƙumma suke bi ita ce kowa ya saba bi tana amfani da sayu tana bi tana wucewa haka abu mansur al-azhari yake cewa al-ibadatu at-ta'atu ma'al khudu ita ce da'a tare da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala shine sai ya bada dalili da abinda al-khalil ya rawaito a cikin littafin shi al-ain yake cewa ta'abbadani nimru بن سعد وقد أرى ونمر بن سعد لي مطيع ومهطع الشاهد nan da yake cewa ta'abbadani a wasu mutane ne da yahi karfin su a lokacin jahiliya ta larabawa yake cewa wa'annan mutanen suna mai bauta a nan da yace suna mai bauta ba yana nihin suna mai sujuda ba ko suna mai ruku'i ko suna mai bauta a'a yana nihin cewa suna tsoron shi suna kaskantar da kansu idan sun gane shi ashe idan aka ce al'ibada a yare na larabci yana nihin cewa askantar da kai da miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi kaɗai ne ya cancanta a mushi wannan askantawar da kau da kai a malamai sun yi ta'arifin al'ibada ta'arifai da dama amma idan muka koma a littafin ibn taimiyya yana cewa العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة yake cewa idan aka ce ibada ita wannan kalma ya ce wani suna ne wanda ya tattaro dukkanin wani abu wanda Allah yake so kuma ya yarda da wannan abun ka lissafa tun daga ayyuka na daga magana da ayyuka wa'anda gabbai za su aikatawa wannan shine ake ce ma ibada in shi ibnu taymiya yake cewa shine wani suna wanda ya tattare ke duka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi kuma yake son shi sawa'an wannan abin furci ne za a yi shi ko ko wannan abin gabbai ne za su aikata wannan abin a ƙalƙashin haka ne malamai suka kasa ibada gida biyu akwai ibada amma akwai ibada hasa ibada amma ita ce ibada ta gama garin bayu da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wannan ibada da mai imani da kafiri da mushriki da bayahude da ba majuse dukkansu ko sun sani ko ba sani ba suna ƙalƙashin bauta Allah ne subhanahu wa ta'ala saboda duk wani motsi da za su yi duk wani abu da za su yi duk wani makirci da za su yi Allah subhanahu wa ta'ala ya san da suna aikata wannan makircin kuma inda Allah bai so ba su bisu isa ba su yi wannan makircin ga musulmi shi yasa malamai suka kasa ibadan gida bi suna cewa akwai al'ibada amma wadda ta game kafiri kuma ta game mai imani saboda kowanne daga cikinsu yana ƙalƙashin mulki ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya so a yi shi za a yi ko an ƙi ko an so abinda Allah bai so ba kuma ko da ko kafirai ba su so ba wannan abin dole zai faru shi yasa a dalilin haka su ma suna ƙalƙashin bauta Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki yake cewa in kul illa atir rahmani abdan Allah yake cewa dukkansu za su zo ma Allah ranar tashin alkiyama suna bayu suna masu kaskantar da kai ba tare da abin da suke yi ma shirka ba a gidan duniya wannan shine kaso na farko na ibada kaso na biyu shine al'ibadar khassa ita ce ke bantacciyar ibada wadda masu imani ne suke wannan ibada sun yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su sun yarda da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana su sun yi imani da abin da shari'a ta zo da shi wa'annan su ne ake ce ma ibada hasa kai ibada hasa su ne ake ce ma ibada wadda ta keɓanci masu, masu imani su kaɗai suke yin wannan ibadin shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da yake ba mu labari akan akan akan akan shaidan lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya umarce shi da yayi ma annabi Adam sujuda ya kiya Allah subhanahu ta'ala ya jeho shi akan ban kasa shine yake cewa la ahtan qala illa ibadaka minhumul mukhlasin yake cewa tabbas kau idan dai har ka bar ni na rayu har tashin alkiyama zan bata bayanka zan kangar da su daga bauta ma shi kai kadai yace illa ibadakal mukhlasin sai bayanka masu tsarkake ma ibada su ne masu imani wa'annan wa ibadur rahman haka Allah yake cewa wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna bayan Allah mai rahama su ne masu tahiya akan ban ƙasa suna nutse wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama a lokacin da jahili zai gaya musu magana marar dadi saboda sun dage wandansu a lokacin da jahili zai gaya musu magana marar dadi saboda sun tsaye da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu salama sai su gaya mushi magana daddada magana mai kyau wannan shine kaso na biyu na ibada wanda malamai suka kalkasa haka malamai suka ce wa kullu ma amara Allah bihi aw naha anhu fa huwa ibadatun duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da ayi ko abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ayi wannan malamai suka ce duka yana shiga cikin wannan kalmar da ake ce ma al-ibada haka ɗan uwa musulmi ita ibada tana kasancewa ta ta halshe sannan akwai ibada ta wadda zuciya ce za ta ƙudurce wannan abin sannan akwai ibada wadda gabbai ne za su yi wannan ibada misalin ibada wadda halshe ne za a yi kama ambatan Allah mutum ya zanki cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah wa atubu ilai la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah wannan shine zikiri wanda ibada ce wadda harshe ne zai yi wannan ibada ana so musulmi ya yare na harshen shi da tuntuna Allah a kowane lokaci yana daga cikin wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma daya daga cikin sahabban shi yake cewa la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah manzo Allah yake ce mishi kada ka yarda ka ya gushe ba tare da cewa yana danye a wajen ambatan Allah subhanahu wataala ba wannan ya kamata a ce kowane musulmi ya tarbiyyantar da harshen shi da zuciyar shi a wajen ambatan Allah ko da kana cikin mutane ana hira ka dan samu minti guda wanda za ka yi shiru kakka bari ya tai banza ko da a cikin zuciyarka ne ka ce subhanallah walhamdulillah idan mutum ya saba ma zuciyar shi da wannan abin to idan ka saba ma harshen ka zuciyarka ma za ta ɗauka za ka ji kana zamne sai dai ka ji zuciyarka tana amsa ambatan Allah kana barci ma wani bi za ka ji zuciyarka tana amsa ambatan Allah ba dan komi ba saboda kare ni ka da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da mutum ya saba ambatan Allah za ka ga wani kura a cikin mutane za ka ji yana astaghfirullah za ka ji yana cewa alhamdulillah ba yayi bane ba saboda mutane su ji a'a abu ne ya rige da ya tarbiyyantar da zuciyar shi hatta saba sai ya kai abin ne na cikin zuciya yake hitowa waje irin wa'annan mutanen Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada musu falala mai tsoka yake cewa duk mutumin da harshen shi ya kubce a cikin mutane ya ambace ni Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni ma zan ambace shi a cikin wa'ansu mutane wa'anda sun yi wa'annan mutanen wa'anda ya ambata na albarka a lokacin da harshen ka zai kubce ce subhanallah Allah maɗaukakin sarki zai ambace ka a cikin mala'iku Allah maɗaukakin sarki zai yaba ka a cikin mala'iku Allah maɗaukakin sarki zai ce bawa na wane ku shaida cewa ya ambace ni a waje kaza don haka ana so mutum ya saba ma harshen shi da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ba dole sai ka yawo da tarbi ba idan ka saba ma ranka kana zamna ma baka san sadda zuciyarka za ta zangi amsawa ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala babu wata Allah yake cewa wala habbatin fi zulmatil ard Allah ya ce ko da ko kwaya ce ta gero ko ta wani abu fi zulmatil ard a cikin duhun dare wala ratbin wala yabisin Allah ce ko da wani abu ne danyi ko da bushashe illa fi kitabin mubin Allah ce wannan abun yana nan rubuce a cikin littafi mabayani Allah ce mun san da wannan kwaye ta gero ko ta wani abu da take cikin duhun dare akan ban kasa kenan kaga ba dole sai ka dauki tarbi ba Allah subhanahu ta'ala ya san iya adadin da kai Allah subhanahu ta'ala kuma shine zai baka lada akan haka abu na biyu shine ibada ta zuciya mutum ya kudirce cewa lalle babu mutumin da yake tsoro a duk duniya kamar Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya kudirce a zuciyar shi cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine zai arzuta shi mutum ya kudirce a zuciyar shi cewa duk yadda rayuwa ta cabe ba zai taba hada Allah da wani a wajen bauta ba wannan shine ibada ta zuciya sannan akwai ibada wadda gaban shiki ne za su yi ta misalin ruku'i misalin sujuda misali wani abu da za ka yi don hanyar Allah ta ci gaba ko wani abu da za ka yi na ibadan Allah wannan dukansu abubuwa ne wanda gaban shiki suna yin su haka malam wannan bayanin da ya yi mana na anwa'ul ibadati kaloli na ibada malam ya zana su ne amma ba su kenan ba akwai kaloli na ibada daban-daban wanda malamai sun yi littattafai akan haka idan mutum ya koma a wani littafi da ake ce ma al'ubudiyya na al'imam ibn taimiyya ibn taimiyya ya wani littafi wanda ya sanya mashi al'ubudiyya bauta yaya ne mutum zai bauta ma Allah sannan yaya ne zai gane cewa ibada shi in kaza ya same ta ta lalace sannan wani ginshiki ne mutum zai gina bauta Allah akan shi idan mutum ya koma a wannan littafin ibn taymiya yayi bayani akan wannan sannan mutum yaya ne zai yi ya gane cewa lalle wagga ibada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai koko lalle wagga ibadar da nake yi ibada ce akwai sakamako da Allah zai bani a kanta akwai hanyoyi guda uku da mutum zai gane cewa lalle ibadan da yake a kai sunanta ibada kuma Allah zai ba shi lada ba wani ne ya kirkira ta ba dalili na farko shine ka samu a cikin alkur'ani mai girma ko a cikin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi bayanin cewa lalle wannan abun ibada ne misalin azumi misalin zakka misalin hajji misalin sallah wannan abubuwa ne wanda za a samu dalili daga ƙur'ani kuma dalili daga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu nuna cewa lalle ibada ce idan mutum ya yi Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada abu na biyu da ake gane cewa lalle ita ibada ibada ce Allah zai ba da lada a kanta shine ka gani a cikin alkur'ani ko a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wannan abun Allah da manzo suna so to idan ka ji an baka dalili daga ƙur'ani ko daga sunna an ce maka Allah da manzo suna son wannan ibadan to wannan ibadan da za ka yi akwai hujja a kanta kuma akwai lada a kanta abu na uku shine ka samu cewa an samu a alkur'ani mai girma ko a sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tana da wata ukuba ko wata lada ga wani abu to wannan abun shi ma hanya ce da za ka gane cewa lallai ibada ce in dai akwai wani nassi mai nuna cewa akwai lada ko akwai zunubi ko akwai ukuba ga wanda yi wannan abin to wannan abin shi ma ibada ce a ƙarƙashin haka 'yan uwa musulmi sai mun lura da kyau a nan niya duk wani mutum da zai ce maka zan baka wani wurudi ko zan baka wata sallah ko zan baka wani abu na ibada a'a ka tambaye shi akramaka Allah shin akwai dalili daga Qur'ani ko daga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai nuna cewa wannan muridin ko wannan ibada in nayi zan samu lada idan ya baka dalili ka gamsu to alhamdulillah idan baka gamsu ba sai ka koma ka sake tambayar wasu malamai domin ka sake samun gamsasshen bayani akan cewa abin da kake yi ba wahalar banza ba ce kake Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada saboda shi ne ya saka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koya maka amma duk wani abu wanda ya fita daga wa'annan abubuwan guda uku Allah bai ce a yi ba Allah bai so ba manzan Allah bai so ba babu lada ko babu zunubi akan wannan wannan ba ibada ba ce kowa ya ce a yi kuma kowa ne ne komin girman rawanin shi idan dai ba Allah ba ne ya ce a yi wannan ba ibada ba ce ba malamai suna cewa su bayan Allah suna kasuwa kashi uku ne a wajen ibada akwai mutumin da zai yi ibada yana musulmi darajoji wanda mutum zai gane cewa shi akan wada mataki yake a cikin ibada domin bayan Allah sun kasu kashi uku akwai musulmi akwai mai imani sannan akwai muhusini to ya ne za ka gane cewa lalle ibadarka da kai akan wani mataki ne take mataki na farko shine mutum ya yi ƙoƙarin kiyaye cewa lalle shi yana akan musuluncin da ya ɗauko alkawali tun daga cikin cikin ma'aifiyar shi cewa idan ya zo duniya allah kaɗai zai bauta ma idan mutum ya ƙudurce wannan ya tsaya akan musuluncin shi to idan ya yi ibada wannan ana ce mishi musulmi shine mataki na farko da za ka gane cewa ibadarka a kan wane mataki ne take a kan wace daraja ce take shi ne mutum ya yi ƙoƙarin cewa addinin nan da ya ɗauko alƙawalin cewa la ilaha illallah babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah mutum ya yi ƙoƙarin cewa ya tsaya a kan wannan addinin don haka ya zama dole mutum ya zamna a koya mashi menene abin da in na yi zai warware mini musulunci menene abin da in ban yi shi ba ina nan akan musulunci na saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku zai iya furta wata kalima amma shi yana tunanin kalimar nan ba komi ce ba ba ta da wani matsala amma wannan kalimar ta hudda shi daga musulunci kenan dole ne sai mutum ya zamna an gaya mushi wa nawaqidul islam wani abubuwa ne wa'anda in mutum ya yi su za su warware mushi musuluncin shi daraja ta bi shine mutumin da zai ibada irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi misali mutum zai yi sallah shi musulmi ne amma bai sanya ake sallah ba wannan yana nan a matsayin shi na musulmi baya da darajar mai imani saboda bai san yadda ake yi ba amma mutumin da ya san yadda ake sallah ya san yadda ake yin harakoki na addinin musulunci wanda Allah ya umarni a yi su idan dai ya yi su yadda Allah ya ce ai wannan shine ake ce ma mai imani a daraja ta ƙarshe wadda ta fi wa'annan darajun guda biyu shine daraja ta muhsini mutumin da zai bauta ma Allah ya ƙara da wasu abubuwa wa'anda Allah ya ce a yi misali mutum ne zai zo masallaci da wuri kaga wannan bai zama dole ba ka zo masallaci da wuri amma dai an so ka zo da wuri ka jira liman sannan ka yi nafila kamun liman ya zo idan an ƙare sallah ka tsaya ka yi istighfari ka yi tasbihin da Allah ya ce a yi wanda manzan Allah ya koyar a bayan sallah idan an ƙare wannan ka tashi ka ƙara da nafila wannan shine ake ce ma muhsini mutumin da ya kyautata ba ɗaya yake da mai imani ba ya yi mai imani daraja a wurin Allah shi mai imani zai zo ne ya yi sallar farilla ya tashi ya tahe shi amma shi muhsini zai zamna ne bayan sallah ya yi ta istighfari ya yi ta hailala ya yi ta girmama Allah yana Allahu akbar sannan ya tashi ya ƙara da nafiloli Allah yana son wa'annan mutanen Allah ya ce inna Allah ma'allazina taqaw lalle Allah yana tare da wa'anda suka samu takawa suke tsoron shi Allah ya ce wallazina hum muhsinuna da wa'anda su kuma masu kyautatawa ne a cikin ibada Allah madaukakin sarki yana son irin wa'annan mutanen mutumin da zai zo ya baka sadaka ya baka kuɗi a gaban mutane wannan mai imani sunan shi amma mutumin da zai zo ya baka sadaka a ɓoye wanda hannun shi na dama bai san abin da damar shi ta bada ba wannan shine ake ce ma muhsini Allah maɗaukakin sarki yana son irin wa'annan mutanen Allah maɗaukakin sarki yana tare da su shine zai ba su kariya a rayuwarsu ta duniya kuma shine zai ba su kariya a rayuwarsu ta ta lahira a ƙalƙashin haka ne malamai suka kasa masu bauta ma Allah mutane guda biyu aka kasa masu bauta ma Allah mutum bi akwai mutane na farko wa'anda su al-mukhalifuna fil ibada shar'iyya ala ala al-mushrikuna allazina lam yukhlisu al-ibadata lillahi ta'ala sune mushrikai irin yahudawa irin masu bautan Yesu almasihu irin nasarawa wannan sune kaso na farko a cikin bayin Allah wa'anda sun kauda kai daga bauta ma Allah wa'annan a addinin musulunci ba a zancen su saboda su dama ba su da musuluncin da in sun yi ibada Allah zai karba ko in sun yi ibada Allah zai ba su lada akan haka kaso na bi malamai suka ce mutanen da suke bauta ma Allah su ne kaso na bi akwai al-mubtadi'atud dalal akwai yan bid'a wa'anda su sun bace wanda su suna sa hankalinsu ne a wajen bauta ma Allah madaukakin sarki abinda hankalinsu ya ba su abinda tunanansu ya ba su shi ne za su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala tare da su wani zai ce maka ai daren aihuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi daren lailatul qadar idan ka ce mishi menene hujja sai ya ce maka ai in ba dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba da za a samu lailatul qadr ba kaga wannan hujjoji ne wanda hankalin shi ne yake amfani da su a wajen wannan ba da wannan hujjojin a ƙalƙashin haka malamai suka ce akwai wa'ansu mutane wanda ake ce musu almutasawwifatul ghullat wanda su sufaye ne wanda 'yan bid'a ne suna ganin sun kirkiro wasu ibadu wanda hankalinsu ne ya ba su wannan ibada sun kirkiro wasu wurdai sun kirkiro wasu kalolin salloli sun ƙirƙiro wasu kalolin ganawa da ubangiji banda sallar da Allah ya ce a yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koya mana wanda su har suna ganin ma tsaba ibada da tsaba bauta da suke ma Allah to ya zamanto dole wani abin da Allah ya ce a yi su bari misali su suna ganin dole su bar sallah saboda ka aje ma yawan ibadarsu idan sun je lahira Allah ya rasa da me zai biya su saboda sun kirkiro wasu wurdai suna ganin cewa su ma suna iya zama alloli ko ko su ma sun zamanto 'yan kusan Allah wadda aljannan ma su za su raba ta idan an tashi a gobe alkiyama suna ganin cewa su dole ne sai sun gama da saɓan Allah saboda ko za a yi ta zoje da su da Allah ibadar da suke Allah ba zai iya biyan su ba suna ganin dole sai sun sha giya dole sai sun ƙetare matan mutane suna ganin dole sai sun yi shirke-shirke suna ganin dole ne ma sai sun saba ma Allah saboda idan ba haka ba Allah zai rasa ta ina ne zai biyan su wa'annan mutanen su ne ake ce ma wasu mutane 'yan haƙiƙa ko waɗansu mutane da ake ce ma 'yan faira su suna ganin cewa sun zo matsayin Allah subhanahu wa ta'ala koko suna ganin cewa su sun yi wusuli su da su da Allah ma shawara ce ake yi idan suka so idan Allah zai yi abu sai ya ba su shawara idan suka so abu kuma ko da Allah bai so ba to wannan abin zai faru wannan su ne kaso na biyu a cikin bayan Allah wa'anda su suna ganin su waliye ne suna ganin su masu imani ne amma ba su san cewa ba wannan turbar da suke kanta ta bauta ma Allah da barin abin da Allah ya ce a yi da saba mai wannan zai iya hidda su daga cikin musuluncinsu Allah maɗaukakin sarki ya kare mu don haka in uwa musulmi sai mun kula kar wani ya laɓe a cikin zaure ya baka wani wuridi ya ce ma idan kai wannan wurdin za ka samu lada dubu kaza ko ko idan kai shekara kaza kana wannan wurdin za ka zamanto waliyi na kusa ga Allah wanda duk abun da ka yi Allah maɗaukakin sarki ba zai kama ka da lahi ba Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da aya yake ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la'in ashrakta idan dai haka haɗa Allah da wani a wajen bauta la yahbatanna amaluk Allah yake ce manzan Allah tabbas aikin kakau zai rushe wala takunanna min al-khasirin Allah yake ce manzan Allah tabbas kau zaka kasance cikin wa'anda suka yi asara a duniya suka yi asara a lahira idan dai Allah zai gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan magana to babu wata ibada da za ka yi ka cimma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana qiyamul layli haqqahuwan shi suna kumburewa suna ruwa sahabban manzo Allah suke ce mishi kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an baka aljanna an yahe maka zinibi da wanda za kai da wanda kai a nan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su ya ce musu afala uridu an afala akunu abdan shakuran yake cewa tin yanzu ni bazan zamanto bawa mai gode ma Allah ba idan dai manzon Allah duk da an yahe mishi zai tashi yana fulfuli haƙƙawon shi su kumbure to babu wani mahaluki da zai ce shi yanzu dole zai bar sallah dole zai saba ma Allah saboda bautar shi ta yi yawa shi in ba haka yayi ba Allah ma zai rasa da me zai biya shi a ƙalƙashin haka ibnu taymiya yake cewa faman waƙafa inda hazi alhaqiqati wa inda shuhuriha duk mutumin da ya yarda zuciyar shi ta raya mai cewa shi yanzu ya kai wani matakin da ko ya saba ma Allah ma ba matsala bane ba walam yaqum bima amara Allah bihi min alhaqiqati ad-diniyati ibnu taymiya yake cewa bai tashi ba yayi haƙiƙanin abinda Allah ya sanya shi na addini allati hiya ibadatuhu almuta'alliqatu bi uluhiyyatihi wanda shine ibada wadda take wadda take tare da bauta ma Allah cewa a bauta mai shi kadai wa ta'atu amrihi da yi ma Allah man da yi ma Allah da'a akan abinda Allah ya umarta wa amru rasulihi ibn taymiya yake cewa da mutumin da bai tashi ba yayi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kana min jinsi iblis ibn taymiya yake cewa wannan mutanen da suke zaton cewa su sun zama 'yan hakika ko ko su sun zamanto dole sai sun saba ma Allah ibn taymiya yake cewa sun kasance daga cikin shinsin iblis wa ahlin nar haka ibn taymiya yake cewa wa'annan mutanen 'yan wuta ne fa in zanna ma azalika annahu min khawasi awliya illah yake cewa koda ko wannan mutumin yana raya cewa shi waliyin Allah ne wa ahlul ma'rifati wata haƙiƙi suna ganin cewa su sun binciko wani abu ko ko su sun zama 'yan haƙiƙa allazi saƙata anhumul amru wan nahyi suna ganin cewa wannan abun shi ne zai sabke musu umarni na Allah ko hani na Allah wanda ya zo daga cikin shari'ar musulunci kana min a sharri ahlil kufri wal ilhad ibn taymiya yake cewa wa'annan mutanen sun hi masu kafirci kafirci kuma wa'annan mutanen sun hi duk wani mutum da yake nuna ma Allah rashin ladabi wa'annan mutanen su ne suka fi kowa rashin ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala a tunda suna ganin cewa su sun kai wani geji wanda za su iya barin sallah ko za su iya saba ma Allah saboda su waliyai ne na Allah Allah yake cewa idan dai ku waliyai ne na Allah ai babu yadda za a yi kuma Allah maɗaukakin sarki ya so ku haka yahudawa suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u Allah suke cewa mu mu ne masoyan Allah kuma mu ne Allah ya soyuwa Allah ce kul falima yu'adhibukum bi dhunubikum Allah yake cewa to dan menene Allah madaukakin sarki yake muku azaba da zunubanku malamai suna ba da wani labari a cikin irin wa'annan mutanen da suke ganin cewa su sun zo a matsayin Allah a cikin su akwai wani wanda ya she gona yake ganin yana ta wahala yana ta zuha da kyar zai samu abin da zai ci shi da kanshi ya zamna ya tambaye kan shi shi yanzu wanda yake ganin cewa shi ya kai matsayin wali ko ko shi ya kai matsayin Allah ta kaka zai zo gona kuma ta kaka zai zan kiba kan shi wahala a wurin neman abin da zai samu ya ci na rayuwar shi ta duniya sai malam yake ce mana yana daga cikin abubuwan da Allah ya umarni da su na ibada malam yake cewa al-islam akwai musulunci malam ce wal imanu haka akwai imani wal ihsanu haka kuma akwai kyautatawa wannan abubuwan guda uku su ne gimshikan addinin musulunci a cikin hadisin da umar ibn al-khattab ya rabaito lokacin da jibril ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi menene musulunci yake cewa musulunci shine mutum ya shaida cewa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ya gazganta cewa lalle muhammad manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan ya tsaye da sallah sannan ya yi azumin watan ramadan sannan ya yi hajji idan allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko akan haka sannan jibril ya ƙara tambayin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi to menene imani yake ce mishi imani shine mutum ya yi imani da ranar lahira an tu'mina billah shine ka yi imani da allah wa mala'ikatihi mutum ya yi imani da mala'ikun allah wa kutubihi mutum ya yi imani da littattafan da Allah ya sabkar wa'anda aka ba da labarinsu wa rusulihi sannan mutum ya gazganta manzannin Allah da Allah ya turo wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi jibril manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cike ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da shi imani shine kai imani da kaddarar da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta maka alkhairi ce ko sharri ce sannan jibril ya ƙara tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi wa mal ihsan to menene abin da ake ce ma kyautatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi an ta'budallaha ka annaka tara shine ka bauta ma Allah yadda ka san ga Allah maɗaukakin sarki nan a gabanka kana ganin shi fa in lam takun tara in dai kai habba ka ganin shi fa innahu yaraka Allah madaukakin sarki yana ganin ka wannan sune ginshikan musulunci kuma sune babu yadda za a yi mutum ya yi musulunci ba tare da wa'annan abubuwan guda uku ba sune musulunci da imani da kyautatawa a duk mutumin da ya hidda ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan ko na musulunci ko rukunan musulunci ko ko na imani wadan mutumin ya rabu da imanin shi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu wal ihsan malace da kyautatawa ita kyautatawa shine kayi kayi ibada yanda ka san kana ganin Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce shine ka ƙara da wasu nafiloli ka ƙara da wasu abubuwa wa'anda ba wajibi bane ba amma mustahabbai ne ana so mutum ya yi su idan ya zo yi ma Allah maɗaukakin sarki ibada wannan kuma shine mutum zai cimma daraja ƙololuwar daraja shine idan mutum ya kai darajatul muhsin kamar yadda muka ba da labari mutumin da zai zo masallaci kamun liman ya zo ya jira liman bayan an kira sallah ya tashi ya nafila idan an ƙare sallah ba zai tashi ba daga an salamce ya tahiya shi zai tsaya ya yi zikirin da Allah ya ce a yi manzan Allah ya koyar zai tsaya ya ƙara da wasu nafulfuli wannan shine ake ce ma mutumin da ya zo a darajar masu ihsani daraja wa'anda Allah maɗaukakin sarki ya tanada musu wata daraja wadda ba kowa yake samunta ba malam cewa min du'a daga cikin shi kuma akwai akwai addu'a shine mutum ya yayi addu'a wal khawf da tsoro war raja da da kwadayi wat tawakkul da fata war raja shine fata wat tawakkul da dogaro war raghbatu da kwadayi war rahbatu da da da war rahbatu da da tsoron abin da ke wajen Allah maɗaukakin sarki na azaba Allah yake cewa innahum kanu yad'una na raghban wa rahba lalle bayanmu na kirki sun kasance suna kiran mu suna kwadayin raghbatan suna kwadai na rahamar da ke akwai a wajen mu war rahba haka kuma suna tsoron abun da ke akwai na wajen mu na ibada da ar-rahbatu da al-khushu'u da al-khashyatu da al-khawf duka malamai sun ce yana ɗaukar ma'ana guda shine tsoro alkhushu'u shine tsoro na al'ada misali mutum ne yake da dukiya sai yagga wani shi ma yana da irin wannan dukiya amma yana banna Allah maɗaukakin sarki ya hukunta shi ko ya sa dukiyan ta ƙone ko an mai wata jarraba wadda duk mai hankali idan ya gani zai gane cewa sakamakon saban da yake ma Allah ne to kai ma idan kana da dukiya sai ka kiyaye wannan shine ake ce ma tsoro na al'ada wal khashiyatu ita kuma al khashiya shine tsoro wanda imanin ka ne da Allah ko ko wani karatu ne da ka karanto yassa kake tsoron Allah madaukakin sarki wannan shine bambancin su wancan al'ada ce abu ne wanda ya faru sai ka ji tsoro wannan kuma wani karatu ne wanda ka samu shine ya sanya ma tsoron Allah madaukakin sarki Allah yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai masu tsoron Allah a cikin bayan shi Allah ce su ne malamai ba dan komi ba saboda su suka hi kowa sanin Allah duk mutumin da ya hi ka sanin mutum to ya hi ka sanin ta yaya ne zai zama da wannan mutumin ba tare da sun samu matsala ba haka malamai su ma sun fi kowa sanin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so da wanda Allah maɗaukakin sarki baya so suna kiyayewa wannan shine bambancin su malai yake cewa wa ghairu zalika da wannan wanda ma ba mu zana ba malai yake cewa wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin mu shine cewa wa annal masajida lillah lalle masallatayya na Allah ne fala tad'u ma Allah ahadan kada a kira wani Allah wanda ba Allah ba a cikin wa'annan masallatan yin idan ba a manta ba bayan mun yi bayani akan masallaci da sharɗan gina masallaci da abubuwa wanda shari'a ta zo da su akan gina masallaci malamai suna kausa halce cewa lalle shi masallaci wuri ne wanda ya kamata a bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai har al'imam al-ruhaili a cikin littafin shi wanda ya sharhin usulis salasa da ya ce ƙalƙashin wannan ayar nake cewa malamai sun tafi cewa da malikiya da hanabila da wasu malamai na cikin shafi'iyya ma suna ganin cewa idan dai aka yi masallaci kuma akwai kabari a wurin to za a duba a gani da kabarin da masallaci wane ne wanda aka fara yi idan kabari shi aka fara yi a wurin to malamai suka ce za a bashi wannan masallacin ashe wani wuri a sake yin wani masallaci idan kuma masallacin shi ya rige kabari malamai suka ce za a kwashe wannan kabarin a sake mushi wuri a kai shi wani wuri inda ba masallaci ba malamai suna ganin cewa ko da mutum ya yi sallah a wurin da addakwai kabari a ciki malamai sun ce sallar shi ta yi amma dai akwai haramci na yin sallah a wurin da a masallacin da aka gina akan kabari ba don komi ba saboda a kiyaye bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai saboda kan wata shubuha ko wani abu ya shigo na daga haɗa Allah da wani a wajen bauta malai yake cewa faman sarrafa min ha shay'an li ghairillah wa'annan abubuwan da muka zana da wanda malam zai zo yi mana da bayani da su ɗaya bayan ɗaya yake cewa duk mutumin da ya canza ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan ya yi ma wani Allah wanda ba Allah ba ya ce fahuwa mushrikun wannan mutumin mushriki ne kafirun kuma wannan mutumin kafiri ne mala yake cewa wa dalilu dalilun mu akan haka qauluhu ta'ala shine fatar Allah madaukakin sarki wa man yad'u ma Allah ilahan akhar lalle duk wanda ya kira tare da Allah wani abun bauta la burhana lahu bihi ba ya da wata cikakken hujja wadda za ta kare shi a gaban Allah fa inna ma hisabuhu inda rabbih lalle lalle sakamakon shi yana wajen ubangijin shi Allah yake cewa innahu lalle la yuflihul kafirun lalle kafirai ba za su taba rabota ba a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yahi kowa tsantsance ibada ga Allah maɗaukakin sarki a lokacin da ƙawayawan laraba suka zo wurin shi suka ce ma sha Allah wa shi'ita abinda Allah ya so kuma kai ma ka so manzon Allah kai tsaye ran shi ya ɓaci ya ce a ja'altumuni lillahi niddan ya ce yanzu kun sanya ni kishiya ga Allah manzon Allah yake ce ma sahabban shi su ce bal ma sha Allah wahdahu ku ce Allah maɗaukakin sarki abin da ya so shi kadai ba tare da kun hada ni a wajen bauta ba ba tare da kun hada ni ba ga abubuwan da Allah maɗaukakin sarki shine kadai yake yin su a nan da ake cewa man yad'u ma Allah ilahan akhar duk wanda ya kira wani Allah wanda ba Allah ba nan malamai sun kasa addu'a kashi biyu akwai addu'a ta yabo ga Allah maɗaukakin sarki misali lokacin da Allah zai ce da bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alami dukkanin nau'i na godiya sun tabbata ga Allah ubangijin tahalikai arrahmanur rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mamallakin ranar ƙarshe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma kai kadai muke neman taimako a gare ka wannan shine kaso na farko na kira zuwa ga Allah shine du'a'u ibada mutum ya garza Allah mutum ya yaba Allah mutum ya tada Allah ba dan komai ba saboda shine wanda ya cancanta a mushi irin wannan yaban a kaso na biyu kuma shine roko du'a'u mas'ala shine mutum ya roki Allah madaukakin sarki akan wasu bukatun shi na rayuwar duniya kamar inda bawa zai ce a cikin alkur'ani inda zai ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya miƙaƙƙa sarat alladhina an'amta alaihim hanyar bayinka wa'anda ka yi musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba wa'anda ka yi hushi a kansu ba ko kubatacci a duk lokacin da bawa yayi wannan to bawa ya roki ubangijin shi malamai suna ganin ba matsala bane ba mutum ya roki Allah Allah madaukakin sarki ka roki Allah ya baka arziki ka roki Allah ya shiryar da kai ko ko mutum ya roki Allah ya bashi ilimi ko ko mutum ya roƙi Allah ya mushi taufiki a cikin wani lamarin shi na rayuwa da yake ganin zai iya gagara shi malamai suna ganin wannan duka ba matsala bane ba haka kuma addu'a ta roƙo ka roƙi bawa wani abun da yake da malamai suna ganin ba matsala bane in dai wannan bawan yana da iko ya taimaka maka in dai yana da ikon ya biya ma wannan buƙatar taka malamai suna ganin wannan ba matsala ba ne ba amma kuma koda ka roƙe shi ka ƙudurta ma zuciyarka cewa koda ya baka ba shi ne ya baka ba allah maɗaukakin sarki ne ya sanya abin ta ƙalƙashin hannuwan shi don haka ko ya baka ko bai baka ba allah ya yi niyyar zai baka wannan abu kenan shi sila ce allah maɗaukakin sarki ya sanya tsakaninka da shi wasu ce allah ya sanya tsakaninka da shi domin domin ya kyautata maka domin ya baka wannan abin da kake roko a gare shi wannan kuma akwai abin faɗe da dama a ƙarƙashin wannan bai kamata a ce mutum ya mai da kanshi bacci makwance sai an ɗauka an baka kullum kana kana kana gayin matsalolin gidanka Allah yake cewa innal insana khuliqa halu'a dan adam an halicce shi mutum ne wanda yake da zanzana idza massahu sharru jazua a lokacin da sharri ya same shi jazu'an zai yi ta kuka zai yi ta gai idan ɗan shi baya lahiya to wannan ɗan zai yi ta gai ɗana bai lahiya yana likita a taimaka mun amuna kaza idan matar shi ta aihu zai yi ta kuka alamai sun ce Allah maɗaukakin sarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san mutum ya cika mas'ala idan ya zamanto dole sai an roƙa to babu yadda aka iya ana iya roƙa a lokacin da kuma bukata ta gushe mutum ya kame kanshi daga roƙon wasu Allah wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba a ƙalƙashin haka malamai suka kasa bayan Allah kashi uku akwai wanda shi a rayuwarshi ba zai taɓa roƙon Allah maɗaukakin sarki ba ba zai taɓa cewa ba Allah maɗaukakin sarki ka muni kaza Allah maɗaukakin sarki ka agaza mini shi haka yake rayuwarshi malamai suka ce wannan mustakbirun an ibadatillah wannan mutum ne kamar ya yi girman kai daga wajen roƙon Allah kamar yana gaya ma Allah cewa ni na ishi kaina ko da ban roƙe ka ba lamurra na za su tafi daidai ba a son bawa ya zamanto haka ana son bawa yana yana mai roƙon ubangijin shi Allah yake cewa innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wa'anda suke yin girman kai daga kirana ko daga bauta mini Allah ya ce yadkhuluna jahannama dakhirina za su shiga jahannama suna masu dawama a cikin wannan a cikin wannan wutai kaso na biyu shine wanda yake kiran Allah amma kuma yana hada Allah madaukakin sarki da wani a wajen bauta yana sallah yana azumi yana zakka amma lokacin da matsala za ta zo kuma zai ruga wajen boka a lokacin da matsala zai zo zai ruga wajen yabbori a mai duba a lokacin da wani ko da ƙadangare ya gani a cikin ɗakin shi to wansa ya haƙi ko tun cikin dare sai ya je wajen boka ya gaya mishi ni na shi gaba na ya haɗi na ga kaza na ga kaza wannan shine malamai suke ce ma mushrikun wannan mutumin shine ya haɗa Allah tare da wani shine ya yi shirka kuma a ƙarƙashin haka ya rabu da imanin shi kaso na uku su ne bayan Allah wa'anda suke bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗaya suna masu tsantsance mashi bauta Allah maɗaukakin sarki yake cewa ma umiru ba umarce su ba illa li ya'budullah sai dan su bauta ma Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsarkake addini ga Allah maɗaukakin sarki anan malam da yake ce mana fa huwa mushrikun kafirun shi mushiriki ne kafiri ne kaliman tana da nauyi ka ce ma dan uwanka kafiri kaliman tana da nauyi ka ce ma dan uwanka mushiriki amma abu ne wanda ya zama dole a gai saboda kowa ya zamanto yana makan shi hannun shi mai sanda a duk lokacin da mutum ya tafi wajen boka a neman taimakon abin da shi bai iya yi sai Allah madaukakin sarki wadan mutumin ya yi shirka Allah maɗaukakin sarki ya kare mu a lokacin da ya yi shirka kuma kai tsaye ba ya da bambanci da shi da kafirin da ya shekara ɗari yana ma Allah kafirci a shi yankwa musulmi matsalan shirka da ake ta bayani a kanta ake ta zuwa ana zuwa kadiba tun farkon littafin nan kamun malam ya gaya maka wa anwa'ul ibadati mu kaɗai sai da muka yi zama goma sha biyar a haka ma wai ana taƙaita bayani ne ana kange wasu abubuwan saboda ka a yawaita sannan ne zai fara gaya ma kalolin ibada ba don komi ba saboda mutane su kiyaye a kiyaye hada Allah da wani a wajen bauta shine mala yake ce maka wannan mutumin mushriki ne kafiri ne Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu malam sai ya baka dalili menene yasa ya ce wannan mutumin mushriki ne kafiri ne saboda Allah ya ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhara duk wanda ya kira tare da Allah wani abin bauta la burhana lahu bihi bai da wata hujja akan wannan fa inna ma hisabuhu inda rabbih lalle sakamakon shi yana wajen ubangijin shi innahu la yuflihul kafirun idan ka dauka a harkon ayat cewa Allah ya cewa wa man yad'u duk wanda ya kira anan Allah yana magana ne da musulmi yake cewa wa man yad'u ma Allah duk wanda ya hada Allah da wani a wajen bauta a ƙarshe sai ce innahu la yuflihul kafiru saboda Allah ya nuna maka cewa kai tsaye ya rabu da imanin shi ya fada a cikin dangin waɗanda suka kafirce ma Allah shi yasa ƴan uwa musulmi yana daga cikin abin da za mu ƙara da shi a cikin addu'o'in mu na yau da gobe mutum ya zanki addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare mishi imanin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'in da yake yawaitawa yana cewa Allahumma ya muthabbital qulub ya Allah mai kafe zuciya ya Allah mai tabbatar da zuciya yake cewa sabbitni ala ta'atik wa ala dinin yake cewa ya Allah ka dawwamar da ni akan yi maka bauta ya Allah ka dawwamar da ni akan musulunci na ya Allah ka dawwamar min da imani na ashe yan kwa musulmi ba matsalolin mu na rayuwa kadai za mu zanki za mu zanki eh gaya ma Allah madaukakin sarki ba ya kamata mu zanki roƙon Allah ya tsare mana imanin mu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku zai yi aiki aiki mai kyau wanda saura kiris ya shiga aljanna sai ya zo ya yi wani aiki wanda zai bata mushi wannan aikin nashi sai ya shiga wuta Allah manzo Allah yake cewa ɗayan ku kuma zai yi ta shekarun shekarun da aka rubuta mushi duniya yana aikin lala yana aikin banza sai ƙarshe sai ya samu ya yi wani aiki mai kyau Allah maɗaukakin sarki sai ya mai hisabi akan wannan aikin da ya yi na alkhairi shi sa malamai suke cewa al'umuru bil khawatim shi Allah maɗaukakin sarki zai ma hisabi ne da mikan cika da mikan mutu da mikan rasu a kan shi misali Allah ya sawaki za ka yi shekara saba'in kana bauta ma ubangijinka wallahi Allah ya sawaki da mutum zai yi shirkar rabin minti idan ya mutu a kan shi wannan shirkar da ya tarban minti duk taro shi waccan ibada ta shekara sattin ashe yan musulmi abu ne mai haɗari abu ne mai tsauri sosai abu ne wanda a kan shi ake gina ibada kada ka yarda wani ya ma wasa da addininka kada ka yarda wani ya ma wasa da lahirarka yana nuna maka cewa su su ne 'yan gaba-gaban Allah su da su Allah yake shawara wurin yin wani abu ko su waliyai ne babu wani mutum da yake cewa a yi ko a bari a cikin shari'ar musulunci in dai ba Allah maɗaukakin sarki ne ba in kuma ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne ba Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kuskure ko tuttuban halshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi